وبركاته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه bayan Allah mu ta wannan mako tana ba da sako da wani hadisi mai girma daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babban sahabi din nan mu'azu dan jabal yana cikin manyan sahabbai manyan ƙwararru a fannin alƙur'ani manyan ƙwararru a fannin hadisi manyan ƙwararru a fannin fikihu kuma mutum mai hankali wanda annabi alaihi salatu wasallam ya taba nada shi gwamna yaje yayin gwamna a kasar Yemen shine wanda annabi alaihi salatu wasallam zai aike shi yake ce masa ya Mu'az ittaqillah haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tammuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan shine wanda annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya Mu'az inni uhibbuka ya kai Mu'az ni ina kaunarka kada kai fashin wata addu'a mai mahimmanci duk bayan sallah kafin kai sallama ko bayan kayi sallama ka yi wannan addu'a idan Allah ya amshi wannan addu'a mutum ya gama arzikin duniya da lahira ka ce Allahumma a inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika annabi sallallahu alaihi wasallam akwai amma wannan sahabi kuma yake cewa ku karbi qur'ani daga hannun mutum hudu daga ciki akwai shi ma'azu ɗan jabal wannan sahabi yana cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sai yake cewa a'lamun nasi bil halali wal haram yana cikin mutanen da Allah ya ba su ilimi in bi suka san bambanci tsakanin halal abinda Allah ya halatta da haram abinda Allah ya haramta wannan sahabi sai yake ba mu wani labari mai ban sha'awa da wasu shawarwari da ya nema daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a lokacin da aka tafi yakin taboka a shekara ta tara bayan hijira ana cikin tsananin zafi kuma ga tafiya mai nisa sai da annabi alaihi salatu wasallam ya kwashe mako biyu cir yana tafiya ya kwashe mako biyu cir yana dawowa sannan kuma ya kwana ashirin a can da ya ban madina bai dawo ba sai da ya kwana hamsin wannan yaƙi ba a taɓa fita yaƙi mai nisa mai tsanani irinsa ba shi yasa a lokacin an sha wahala kuma duk wanda suka je yakin nan suna cikin waɗanda Allah ta'ala ya musu tagomashi ya kuma tantance waɗanda suke gurɓatattu ya kuma yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aya ta 100 a cikin suratul tauba wannan sahabi yace na samu dama damar da kowa yake buri a duniya ya samu shine gani ga manzon Allah mu bi kadai babu kowa ka kaddara yanzu cewa Allah ya kaddara maka ku haɗu da manzan Allah daga kai sai shi a guri to me za ka yi kowa akwai tunanin abin da zai to wannan sahabi ya ce da na samu fursa ba kowa daga ni sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ce dama ta samu sai na ce ya rasulallah dullani ala amalin yudkhiluni aljanna wa yub'iduni minan nar da na samu wannan dama sai na ce ya rasulallah dama ina ta neman Allah ya haɗa mu da kai daga ni sai kai in maka wata tambaya ko in maka wato nemo wani ƙarin ilimi ko wasu shawarwari na abin da zai sa da na je lahira a ce shiga aljanna da na je lahira a ce kai ba dan wuta bane abin da nake so kenan kawai ka gaya mu ya rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni aljanna wa yub'iduni minan nar dama ya samu kamar da wani sahabi shi kuma da ya samu dama sai annabi sai ki ta tambayi sai ce as'aluka murafaqataka fil janna me kake so annabi ya tambaye shi me kake so yace ba abin da nake so irin gani ga ka a gidan aljanna abu ya buri na kenan a ce gani ga ka wani kuma da yazo ya kurawa annabi ido ya kura masa ido yace ya rasulullah kallon ka nake more ko da na san an je alkiyama kana can muna can baya sai annabi ji almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamati kwantar da hankalinka duk wanda kake so to zaka ganka gashi gashi ranar alkiyama shine ma'az yake cewa sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akhbirni bi amalin ga ya mun wani aiki zan yi domin shi shiga aljanna ba aikin bane rahamar Allah ce amma shi ana yin aikin ne dan samun sababi dan samun sababi yace to ga yamin amalan yudkhilunil jannata wa yub'iduni minan nar sai ce laqad sa'alta an azimin kai kai babbar tambaya wannan tambaya ta shiga aljanna da nisa daga wuta ga kuwa burinsa kenan laqad sa'alta an azimin amma wa innahu la yasirun ala man yassara Allahu alayhi ka tambayi babban abu mai wahala amma fa yana da sauki ga wanda Allah ya kawo masa sauki Allah ka mana sauki sai ce ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a abu na farko da zaka in kana son shiga aljanna arha kawai ka bauta wa Allah ka kada shi da abokin tarayya kakkai shirka ka tsaya akan tauhidi ka nisanci shirka ka yadda Allah shi ne ya kowa shi ya mallaki kowa shi yake gudanar da kowa ka yadda Allah kadai za a bautawa duk wanda za a bautawa ba shi ba to halittarsa ne ka yadda cewa in bukatar ka ta ciyo maka damuwa Allah za ka gayawa in an sako ka a gaba wurin Allah za ka in ta matse ma tafi wajen Allah gurin akwai faɗi komai tafi wurin Allah kuma ka yadda cewa kana son Allah kana girmama Allah kana kwaɗayin ka samu rahamar Allah kuma kana tsoron azabar Allah don wannan ne ma yake tunkuɗa ka idan an ce a yi sai ka zama cikin masu yi in an ce a bari sai ka zama cikin masu bari idan an baka ka san abin nan daga Allah ne sai ka ce na gode ka yi godiya da baki ka yi godiya da gabanka ka yi godiya a zuciyarka idan baka samu ba ka san rashin nan jarabawa ce daga Allah sai ka yi haƙuri ka mai da barinka ga Allah in ka yi laifi an jarabce ka ka faɗa laifi to ba ci gaba za ka yi da laifin ba sai ka yi nadama ka tuba ka yi istighfari wa shuruɗin taubatin nadamu alama fata sai ka canza rayuwa ka gyara wannan kurakuran da ka aikata ka nemi afuwar Allah da gafararsa da jin kansa ta hanyar nadama da komawa gare shi wa tuqimus sala ita aljanna kake so to kai sallah duk bai san shiga aljanna to yayi sallah sallolin nan biyar kakkai wasa da su duk abin da kake yi kaji an kira sallah to a dakata aje ai sallah a dawo ita sallah ai ba lokaci take ci ba gaba ɗaya sallah a zahar la'asar magariba isha asuba in ka tattara su ai ba sa wuce awa ɗaya kuma ka lissafa ka gani a cikin awa 24 da muke da shi kullum minti 1440 sallah ba ta cinye mana awa ɗaya a zahar la'asar ko ana yin kwata ana sallah wace sallah ce ake minti goma sha biyar ta farila ba a yi sallama ba ko asuba da ake dan dadewa ba ta wuce minti goma ita ma an dade za ga mutane suna ta duba agogo tun sai ya dauki wayarsa ya yi awa ɗaya yana chatin amma da an shiga masallaci ya ji an ja doguwar raka'a sai ce kai yau malam ya wahalar da mu yau malam ya mana azaba saboda ya tsayar da mu a gaban Allah mun dade wai dadewa a gaban Allah shi ne azabar da aka yi ma an dadar da kai a gaban Allah saboda haka kun ga sallah ba a sanya ta ta ci mana lokacin da za ta dame mu ba sallah ba ta damu mu to sai ce wata suma ramadan kai kuma yi azumin ramadan in ramadan ya zo shi ma ramadan ai ba mai wahala ba ne sau ɗaya fa a shekara kuma wata ɗaya muna da wata goma sha biyu Allah ya ce a yi azumin wata ɗaya inda ya ga dama fa zai iya cewa a yi azumin wata shida kuma baka yi wallahi saka ka auta yi ya ce a dinga hutun wata ɗaya ai wata ɗaya huta wata ɗaya kuma dole a yi amma Allah cikin rahamarsa a wata goma sha biyu sai ya ce ai kwaya ɗaya sha ɗayan nan duk ajiya ta cin abinci ga kulu wa sharabu ka kaga wannan ai sauki ne ba wahala a cin addini wata utin zaka ka ba da zakka me zakkan nan ne abinda Allah ya mallaka maka na dukiya duk miliyan guda ka fitar da dubu ishirin da biyar duk miliyan guda dubu ashirin da biyar ake mata zakka duk akuya arba'in kwaya ɗaya ake bayarwa duk saniya talatin sai a bada kwaya ɗaya duk raƙumi ashirin da biyar sai a bada kwaya ɗaya me na wahala ana hatsi kwano ɗari uku sai a bada kwano talatin wanda ka ba ɗin nan ka kashe wutar gaba ka kashe wutar hassada ka kashe wutar ƙiyayya kuma ka taimakawa nasu tattalin arzikin jin dan haushin nan da ake ka samu bai samu ba duk ka kau da wannan matsalar zakka tana kau da talauci tana kau da wahala tana cire gaba tana cire kiyayya tana kawo haɗin kai tana kawo son juna tsakanin masu shi da marasa shi kun gani zakka ba ta da wahala kuma sau ɗaya a shekara wata hujjal bait in istata'ata ilayhi sabila sannan in ka samu dama ka je kai haji so ɗaya tak a rayuwarka in kai haji so ɗaya fa ka sauke ba a neman ka sake komawa sai in kai kake sha'awa don neman lada ka koma amma kai ɗaya shikenan wani ce ya rasulallah Allah ya rubuta mana mi haji duk shekara za a yi sai annabi ya shiru alayhi salatu wasalam yace da na ce eh to duk shekara sai an yi muga yadda za a yi amma kaga sau ɗaya ta kai ka sha wahala ka haɗa kuɗin ka kaje sau ɗaya ka sauke nauyi shikenan in ya tashi in ya sauko ba abin da ya shafe ka in ya tashi ko ya sauko kai ba abin da ya shafe ka tunda kai ka sauke naka da farilla in kana son komawa to nafila ne to da ya ga waɗannan sun tsaya farillai sun tsaya sai ce kuma bana gaya maka akan kofofin alheri ba ala adulluka ala abwabul khairi bude maka kuma kofar alheri mana bayan kayi farilla ai ba iya farilla ba akwai nafulfuli kuma da suke bude wa mutum kofar alheri sai annabi ya gaya masa abu uku sai ce as-sawmu junna azumi da ka gani dinnan na nafila da ake cewa ai na litinin ai na alhamis ai na uku sha uku sha uku sha biyar ai azumin ashura ai azumin tashu'a ai azumin arfa ai azumin annabi daud waɗannan azumin muka da ake cewa ayi duk ƙarin buɗi ne na alheri su ba na farilla bane in ka riga kai ramadana ka soke farilla amma sittan shawwal so ɗaya ake yin sa a shekara kuma na nafila ne azumin ashura so ɗaya ake a shekara nafila ne azumin tasu'a so ɗaya ake a shekara nafila ne azumin arfa so ɗaya ake a shekara nafila ne sai wanda ake wata-wata kwaya uku sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ko kuma wanda ake so biyu a sati alhamis da litinin ko kuma kana son ka yi da yawa ka yi irin na annabu dawud ka yau ka sha gobe ka yau ka sha gobe duk wata ka dinga azumin rabin wata ka azumin kwana goma sha biyar ka sha kwana goma sha biyar yace to wannan abuwabul khairi kenan sannan sai ya ce masa was sadaqa sannan kuma ka yawaita sadaka ita sadaka ba zakka bace kawai karkacewa zaka dinga yin kaga mai bukata ungo ungo ungo wannan abin yana karawa mutum karfin imani kuma yakan karawa mutum alaka da Allah kuma yakan karawa mutum kofa alheri kuma yakan tsara mutum daga makiya dan duk wanda ka ba yace Allah ya saka maka da alheri wannan bakin nasa da yace Allah ya saka ma da alheri ai wani ne yayi maka addu'a saboda ka kyautata masa to wannan addu'a ta fi saurin karɓa fiye da wacce za ka waka shi sa da za ka gane wata ran ba ma sai ka zauna kana cewa kanka addu'a ba kawai kyautata wa mutane su ta Allah ya saka da alheri mun gode wannan bakunan nasu ba za a rasa baki ɗaya daga cikin bakunan nan da Allah zai saurara ya karɓi ceton ka ya maka rahama ba shi yasa mu ce yana da hali kai rowa rowa halin munafikai ce rowa halin kafirai ce Allah zai ne bukhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli masu rowa kuma za ka ba su ce kai ya yawa kina ba da kudinka za su kare wannan sadaka ya ce to ka yawaita sadaka sai ya ce wa sadakatu tuqfi'ul khati'ata sannan kuma sadakan nan tana shafe maka kurakurai kamar yadda in an ɗebo ruwa aka zuba akan wuta ruwa yake kashe wuta to haka nan ma yawan sadaka yake kankare maka zunubi don kana da zunubi da yawa kana son Allah ya ce maka ya maka gafara to ka tinkari yawan sadaka kyauta ce sadaka ce wasiya ce wakafi ne din da ake aikin kirki sa hannunka musamman a wannan lokaci da Allah ya daga wasu ya ba su da yawa wasu kuma su samu ba kwata kwata wannan lokaci da bala'in wani fa arzikin wani ne duk wannan musifa da kake ji kai kana cin wahala wani fa murna yake da aka shiga hakan don shi a lokacin zai samu da yawa ko ba haka bane saboda haka ana samu wasu suna samu wasu ba sa samu duk kazar da aka gasa yau a karo sai da aka cinye ta ba kazar da take kwana ta kwante shi kaga akwai masu cin kaji duk tsiran nan da ake yi kullum ba a fasa tsire ba har yau duk tsiran da aka sai da shi ake kullum ka ji abatuwa shanu da raƙuma da awaki da tumaki yanka su ake a shigo da su gari kuma a cinye shi kaga akwai masu hali kenan duk ginin da ake ba wanda ya tsaya duk inda ake sai da motoci ba da aka fasa ashe akwai masu shi wani kuma yau abin da zai karya ma ba shi da shi wani wallahi yau ya tashi abin da zai ci da kansa ko da iyalansa ba shi da shi wani ya je asibiti an rubuta masa magani ba shi da kuɗin da zai sai magani wani ya tashi ‘ya'yan za su tafi makaranta abinda zai ba su ba da makarantar babu wani kuɗin hayarsa ya ƙare mai gidan ya ce tashi an ƙara masa notis na wata biyu ya rasa inda zai sa kansa babu wannan wani ya tashi ana bin sa bashi guje-guje suke da mai bin sa bashi ya rasa yadda zai biya to shi yasa Allah sai ya ce masu shi su taimaka marasa shi mai hali ya taimaka mara hali mai akwai ya taimaka wanda bashi da shi domin duniya ma canza ta Allah yake yi wata ran wanda kake gani a sama sai kaga Allah ya dawo da su ƙasa wanda kake gani a ƙasa sai kaga wata ran Allah ya mai da su sama saboda haka Allah yana son arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu tausayi masu rahama Allah yana musu rahama ku tausaya wa na ƙasa da ku marasa shi kuma sai Allah ya duba halin da kuke ciki sai muku rahama man la yarham la yurham wanda bai da tausayi ba a tausayin sa khairun nas man yanfa'un nas mafi alherin mutane wanda yake amfanan mutane wanda yake taimakon mutane wanda yake agazawa mutane wanda yake wa mutane hanya su koyi sana'a ko su samu jari ko su samu aikin yi ko suna da larurori yana da hali shi kuma da zai taimaka musu ya taimaka musu wa ahsin kama ahsana Allah ilaika ka kyautata yadda Allah ya kyautata maka ka bayar yadda Allah ta'ala wato ya baka to shi kuma ya gaya masa mahimmancin bayan sallah da azumin nafila da sallan nafila sai kuma ya gaya masa sadaka ita sallan nafila ana so mutum ya jajirce kullun ya dinga yin raka'a arba'in kullum ka dinga yin raka'a arba'in mafi karancin abin da za ka yi na nafula raka'a arba'in shi ne akwai tafarilla guda goma sha bakwai in ka cire ta daga arba'in saura nawa saura saura ashirin da uku in ka ɗauki ta dare raka'a goma sha ɗaya saura nawa saura sha biyu to sha biyun kuma ita ce ake raba ta hudu kafin azahar hudu bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi kafin sallah asuba ita ce raka'atul fajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raka'a goma sha ɗaya da daddare baya fashi har ƙarshen rayuwarsa ita ce kamar qiyamul layli ita qiyamul layli tana ƙara maka farin ciki tana sa maka annuri tana sa maka kurjini tana sa maka kima tana kusanta ka ga Allah tana karya makiyanka kuma tana sawa mutum ya tsawon rai ya albarka bayan ko samun yarda Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiyamul layli wannan kuma a hadisin ummu salama yace duk mutumin da baya fashin raka'a 12 kullum to ba abin da zai hana shiga aljanna in yazo za a bude masa kofa aljanna takwas a ce ka zabi kofar da kake so ka shiga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wato ka tsaya kai sallah da daddare sai kuma yake cewa bana kuma shiryar da kai ba ko bana nuna maka ba zuwa ga kan al'amari kan musulunci da ginshikan musulunci da kuma ƙololuwan musulunci sai ce masa ka riƙe musulunci da kyau kakka yi wasa da addininka duk abin da za ka yi a duniya kakka yi abin da zai hana ka yin addininka ko ina ka shiga ka shiga musulmi ka fito musulmi ba abin da ya shafe ka duk abin da aka ce sai an aji addini to ka aji shi duk abin da ba zai baka dama kai addini ba to ka aji shi sannan ya ce kuma wato ka kula da sallah sannan kuma ka taimaki addinin Allah da dukiyarka da ranka da halin duk da ka samu kanka a ciki ya ce to in gaya maka abin da zai rike maka wannan gaba ɗaya sai ce ga mu ya rasula sai ce ka kula da harshenka kufa alaika ka iya bakinka yau a duk matsalar ta jawo mana shi ne ba mu iya bakin mu ko ka tobara ta yawa sakin baki ya yawa harshenka alƙalinka baki shi ke yanka wuya kowa zakulo magana yake ya faɗa wata magana tsakaninka da Allah za ta jawo maka matsala wata tsakaninka da mutane so man wan kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk magana da zaka faɗa ka auna ta kafin ta fito daga bakinka me matsayin wannan kalmar me amfanin ta me sharrin ta in na faɗe ta me za ta jawo in kaga ba alheri bace ka ja bakin ka kashi in mutum ya iya ya iya tuka bakinsa ya iya wa bakinsa maleji ya iya wa bakinsa birki ya iya kontrolin ɗin bakinsa to zai samu sauƙi a cikin abubuwa da yawa na farko dai ba kai ka faɗa ba sannan ba a gabanka aka faɗa ba kuma sannan baka zo kana neman uzuri akan ka faɗa ba ka ka ja ka yi shiru duk mutumin da ya shiru to yana da zaɓi da yawa amma kai magana an ce abu uku ya tafi baya dawa mutuncin ya zube baya ɗebuwa magana an ta fita tana dawa lokacin ya tafi baya dawa suna ka mutum ya kula da lokacinsa ya kula da maganarsa sannan kuma ya kula da mutuncinsa shi ne a ƙarshe yake cewa ya rasulallah yanzu ashe abin da muke faɗa ma za a kama mu da shi annabi ya ce mahaifinka ta yi wajinka ai baka fahimta ba shin ma me ke kawo mutane ka gansu akan wuta sun yi rubda ciki akan wuta ai sai bakunan su bakinka shi ke jawo maka a ganka akan wuta ka yi rubda ciki akan wuta sai aka mutum ya iya tuka bakinsa in za ka faɗi magana kai tunani kai lissafi ka auna kafin ka faɗa muna fata Allah ya sa mu cikin wanda za su bori da wannan hadisi su amfana da wannan karantawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hikima da alkhairi Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya sa mu a ciki Allah ya mana rahama Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara Allah ya mana albarka Allah ya bamu rayuwa mai kyau ya bamu ƙarshe mai kyau Allah ya bamu lafiyar gari bamu lafiyar ajihu ya bamu lafiyar jiki Allah muna roƙonsa zaman lafiya da alkhairi Allah muna roƙonsa arziki da wadata Allah muna roƙonka afuwarka da gafararka da jinkanka da rahamarka Allah kai mana Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا من ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا ونعوذ بك نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل